المعشر للأسفار وأسر أنف بطن واد النار وسر كما تكون للأقبة وسر كما تكون للأقبة فرم لديها بحجار سبعة من أسفل تساق من مزدلفة كالفول والحرهد إن بي عرفة أوقفته واحلك وسد البيت فدف وسل مثل ذاك النعت وارجع وسل الزهر في منا وبت وبت إثر زوال غده إثر زوال غده رمي لا تفت yanzu ana zuwa karanta baitin nan na farko ya za a yi masa jikari wasir sake shi كما تكون نعم وسر كما تكون للعقبة sai kai wa fata sai kai wa kafin fata ke
نعم ثلاث جمرات بسبع حسيات لكل جمرة وقفل الدعوات طويلا طويل إثر الأولين أخرا عقبة وكل رم كبرا وافعل كذاك ثالث النحر وزد إن شئت رابعا وتم ما قصد to a malai ne mana magana a kan hajji sai ce ana sauka a mina ranar takwas ga wata ko ranar tara kuma za a me za a je arafa wanda zuwa arafan nan ana yin wanka ƙurbus zawali daidai zawali ana yin wanka sannan za a je a halarci sallah a hukubobi guda biyu an fahimta ko نعم a guda biyu da ake yi a arfa sannan za a yi kasar na azahar da la'asar ka gani sannan a hau kan dutsen ko ga wanda suka samu dama sannan kuma an zo mutum yana kan dabbas bisa ga alwala an so kuma yana cikin alwala yana ta'addu'o'i yana ta'addu'o'i yana ta'addu'o'i yana mai kaskantar da kai yana salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zauna dan wata kan gurubi rana ta faɗi kaɗan shine wanda yake mai rukuni mutum ya zo ya zauna da ragowar rana ta kusa faduwa amma ya tsaya ta faɗi shine rukuni an bayan da ko dole ne wannan wajibi wanda mutum da ba zai haka da bai haka ba ba da aji to kuma daga nan ba anan ake so kenan mutum ya magariba ba zai tafi ina muzdalifa zai je ne magariba wacce ake kasar ko ana kasar isha din ana haɗe magariba da isha wanda wanda ake yin a ta'khir ana jinkirta magariba akai ta lokacin isha sai ya kasar isha daga nan kuma musdalifa mutum sai ya kwana in ma ya kwana yana ibada in ya ga zai iya نعم
in ma kuma ya kwanta ya bacci so ake dai da asuba fari da asuba ta yi ya yi sallah asuba ya tafi ina mash'arul harami an fahimta ko shine aka ce a, in ya je nan wajen kuma zai tsaya ya ta addu'a ya ta addu'a a mash'arul harami lil asfari an fahimta ko har zuwa ga rana ce me haske to sai ya bar wajen ku ne aka ce in ya zo wadin nari zai ƙetare wata kan ko saboda za su sallama ya faɗa cewa an az an taɓa yi wa wasu azaba a wajen kisa an kunzo wajen ku ƙetare da gudu da sauri sauri shi ne ake ce masa muhassab shi wannan wadin narin shi ne muhassab mai shiri ne yana cewa min dalilai ya ƙuja bil muhassabi kan ku bari mu tsaya a muhassab mu ma ku yi maza ku ketare mu da mu daga wajen an bayyanta ko uja bil muhassab a to to wannan kenan bayan wasir kama takunu lil aqaba ita aqaba shine jifa jifa ana yin jifa guda uku jifar ranar sallah an bayyanta ko shine jifa guda ɗaya da ake duwar wutsu ne guda uku an bayyanta ko amina akwai akaba akwai jamratul sugura akwai jamratul wusna guda uku amma ranar sallah akaba kada ake ji an bayyana ko mun gane mutum daga arfa zai tafi na bayan yayi wannan abubuwan zai koma kuma mina ya je jefi mai akaba shine nan yace wasir kamata kunu lil aqaba farmi ladaiha ka je daga nan kuma sai ka kama tafiya bayan a arfa bayan ka gama muhassab bayan ka je ka yi wannan addu'a al-mash'ar al-harami to abin da yake gaban ka yanzu koma mina ne ke zaka je ka jefa aqaba bi hijarin sab'ati zaka je kai jifa da duwar wasu guda bakwai za ka yi jifa da duwar wasu duwar wasu guda bakwai wanda shi ne duk gurbin za ka jefa sai ka ce allahu akbar duk inda za ka kabbara nau kenan bakwai kenan ko yayin wannan jifa min asfalin tusaku min muzdalifa ba daga muzdalifa ka taho ba to ana so a tsinci wannan tsakon kwanin an fahimta ko shine tusaku a tsince su min asfalin tun a nan watakan muzdalifa a nan muzdalifa za ka samu ka tsinci dutsen da za ka je ka jefi mai akaba kenan su duwar wadin tafiya da su zafi amma ba wajibi ba ne an so an fahimta ko? shi za ya ce min asfalin tusaɓo min muzdalifa kalfoli kuma abin da ake so a kai ya zama doka ɗibin duwatsu wanda suke masu girma wanda ba su fi gurjiya ba haka an gane yau shaidan za ka jefa ko da ya ka jefe shi zai ci daman ai ba shi dutsen ne yake jifansa ba wannan kabbarar ce take jifansa yi za aka ce sai kai kabbarar dole Allahu akbar sai ka jefa abin ta ko a min asfalin tusabu za ka ɗauko ta min musdalifa ana ɗauko ta ne a kwari asfal kamar kwarin nan na musdalifa za ka ɗauko wannan tsakon kwari wanda girmansu ne shine kalfoli za ka yi mai jifan akaba shine na ranar sallah jifa wanda ranar sallah jifa nawa ake ɗaya jifa ɗaya ake shine jifan akaba to in kai wannan jifan na akaba wani har hadayan sai ka soke hadayaka in auqaftahu bi arafa an ga wajen an fahimta ko wan har hadayar ko da ke in bi arafa auqaftahu ya sa ko to amma in auqaftahu bi arafa in ka daga in ka tsaye da hadayar taka a arafa to yanzu me yake gaban ka ka soke hadayar ka shi kenan bayan jifan akaba sai soke hadaya to daga soke hadaya ba wahalik sai kai aski daman qur'ani ya faɗa ya wala taliqu rusakum hatta yablugh al-hadi mahilla shi sai an soke hadaya kenan sai a aski wasir lil baiti fatu to bayan ka je mina kai wannan jifa na akaba yanzu me zaka fitowa zaka sai ka dawo kuma cikin makka sai ka zo kai tawaful ne ifaba rukuni na ƙarshe dama mu faɗa ko bayan harama sa'ayi eh eh ko bi arafa yawa sai ne tawaful ifada su ne guda hudu rukuni ko to wannan shine rukuni na ƙarshe sai ka dawo bayan jifan akaba sai ka dawo kai me tawaful ifada shine ƙarshen rukuni na nawa na hudu cikin rukunin shi ne ce wasu lilbaiti faɗuf wasalli misla za ka na'ati sannan sai kai sallan nan ta nafula irin sifar da aka gaya maka duk bayan ƙawafi wanda yake na wajibi ko na rukuni sai ka zo da wannan ne raka abu da biyu wacce ake yin ta ina makamu ibrahim ko alfal makami to shine zaka na'ati wannan anna'a asifa mithla za ka sifati kamar haka aka faɗa irin sifar da aka gaya maka za ka yi tun farko bayan ka yi tsawafi to ita ma wannan in ka yi tsawafin ifa ba sai ka yi shi na'am warji wasalli buhura fi minan wa bit an fahimta ko wa bit wata kankaga daga mina ka taho ka dawo arfa kai ne ka yi jifan aka ba ran sallah ko an fahimta ya ko ka dawo ka yi tsawafin ifada to za ka kuma komawa mina za ka kuma komawa mina yanzu kana da aiki guda biyu a can mina warji wa salli zuhura fi mina za ka koma can kai sallah a zahar a mina wa bit sannan ka kwana isra zawali gadihi gurbin watakan zawalin washegari zawali daidai zawalin washegari an zawali bayan rana ta karkata wakacin sallah yayi kenan kuma azhar kenan ko ne isu da zawali gadihi irmi to nan zaka yi jifa salata jamarati bi sab'i hasayat zaka jefi duwar wasu guda uku jamratul sugura jamratul wusta sai aqaba a kula a jira ke su in ka fara da aqaba sai ka saki an bayyana ko jamratul sugura wusta aqaba kaga ranar sallah ai aqaba kadai kai ko to yanzu kuma uku ne yake jiran ka da wanda za ka yi ran biyu ga sallah da wanda za ka yi ran uku ga sallah in ka akhara kuma da wanda za ka yi ranar hudu ga sallah ba wanda ajjala fi yau ne wanda akhara fala isma alaihi liman ittaqa wanda ya ta'akhuri sai ya kai rana na uku isra zawali ghadihi irmi wata kan dabda hudo wata kan zawali na washe gari na washe garin sallah ranar nawa kenan bi ga sallah ko haka ne irmi za ka yi jifin salasa jamarati wata kan jamra guda uku su ne abinda muka faɗa bisabi hasayat rana kana da jifa nawa kenan uku zuwa wasu nawa 21 an bayyanta ko kowace bakwai bakwai bakwai bakwai 21 shine bisabi hasayat da tsakon kwadi guda bakwai duk ɗaya kenan likulli jamrati shine ai ko duk jamra guda ɗaya tana neman dutse bakwai kafin ka jefa dutse ɗaya sai kai kabbara sai ka jefa haka za ka yi bakwan ka gama tsaf sannan ita ma waccan sai ka je ka yi ta bakwai sannan sai aqaba wa qiflid da'awat amma ana tsayawa a yi addu'a addu'ar wasu guda biyu da sugura da me wusta in ka je ka gama na sura ka gama jifa guda bakwai sai ka koma gefe kuma kai addu'a kai addu'a kai addu'a har hadisi ya ce kai tsaya kai addu'a da ta kai a ce ka iya tsayawa ka karanta suratul bakara an bayyana ko abinda ake so ke in ka gama wannan addu'a sai ka koma kan wusta ita ma in ka jefa da guda bakwai sai ka koma gefe kai addu'a kai addu'a ita ma kwatankwacin wannan saura jifa nawa daya ita kuma waccan akaba da kai ba a so ka tsaya kai addu'a kawai sai ka tafi amma za sallama yana gama jifar ta juya a li kulli jamratin wa qifli da'awa tawilan zaka tsayuwa doguwa shine ta gabatar da mi wannan addu'o'in naka duk jifa na jamra na farko da jam shi yasa yace isra lawwali lawwa lawwa lawwalaini an fahimta ko wata kan gurbin jifar jamrori guda biyu jamra sugura da wusta duk in ka jefe su sai ka tsaya kai addu'a wacce take tsayuwa mai tsayi akhira aqabata shikenan zaka jinkirta aqaba kenan ko ita za ta zama ta karshe a cikin jifan jifan duwar wasu guda uku na'am wannan kawai su biya ke eh da wanda yake na ranar sallah wanda ita kadai za a ba sai kuma na kwanaki bi ga sallah ga uku ga sallah wanda ya ta'akuri sai hudu ga sallah sai wa kullu ramin kabbira duk jifa guda daya duk jifa ana so kai kabbara duk jifa ana so kai kabbara wa fa'al kadhaka thalithan nahari wannan ya faɗa maka yace zaka yi bi ga sallah ko domin daman ya ce a isra zawali gadihi irmi to mun fanta la tufit la tufit din can yace kakka bari hakan ya kubuce maka kakka bari haka ya kubuce maka ka samu ka jefi waɗannan jamrorin guda uku ba akira akabatin wa kullu ramin kabbira wa fa'al kadhaka thalithan nahari haka ranar uku ga sallah shi ma zaka je ka jefi tuwar wasu guda uku sugura wusta akaba wanda shi ma da sugura da wusta din bayan ka jefe su sai ka tsaya kai addu'a ka sai wa masu tsayi akaba din sai ka fice da ka gama wazid in shi ita rabi'an in ka so ka iya karawa ranar hudu ga sallah an fahimta ku? ranar hudu ga sallah shine abin da zai qur'ani ba wannan ta'akkara shine ta'akkur dole jifa karshen jifa ya zama shine ranar nawa hudu ga sallah domin da daga wannan ranar jifa komai ya tsare Isa ya ce in shi ita rabi'a wa tamma ma qusid to sai zaman to kuma ka gama jifan tsaf amma kuma sai baka fita ba kafin zawalin rana rana ta uku shi ma sai ka kwana dole an fahimta ko dole ne kana gama jifan kafin rana ta faɗi ka fita sai ka bar mina an bayyana ko in ka bari rana ta faɗi to kwana ya gama watan ma makusi in dai aikin haji ne to abinda kake nufi ya cika an bayyana ko yawa abinda kake nufi ya cika to
wa ma'ana al-ihramu sayd al-barri fi qatlihi al-jaza'u la kal fa'ri wa aqrabin ma al-hada kalbin aqur wa hayyatin ma al-ghurab idh yajur na'am مع الحدا وعقرب مع الحدا كلب عقور وحية مع الغراب إذ يجور ومنع المحيط بالعدو ولو بنسج بنسج نو عقد وخاتم وخاتم من حتو وستر للوجه أو الرأس بما يعد يعد ساترا ساترا ولكن إنما تمنع تمنع الانثى لبس قفاز كذا كذا ستر لوجه لا لستر أخذ Mhm.
ومنع الإحرام سهل a haka kuma muhurmi ba yadda za a yi wanda ya harama da hajji ko umara ya ce zai yi saidul birri Amcin- an fahimta ko? ra ta fitulo ya aya ta ji ba tun fulfuru ma an fulfuru an fahimta ko? matuƙar kuna cikin har- har- harami kun riga kun ɗaura harami da hajji ko umara to ba ku ba ku ce za ku yi farauta ba ku ba ku yi farauta bi qatlihil jaza'u wanda di ya kashe abin farauta bayan yayi ya daura harama to sai ya bada me fidiya amma ka tala wani kuma ha fa jaza'u minan na yahkumu bihi zawa adlin min an bayyanta ku yawwa ta ce to me ka kashe barewa to tinkiya ce yaya da sauki ya zo yaya eh na a saboda shari'a ce an bayyanta ko yawwa shari'a ce ubangiji ne ka san akwai abin da ba ma zancen kai kai binkicen me dalilin da yasa ba ba kashewa qur'ani ne ce ba za a yi ba shikenan ka an bayyanta ko da ya zo ya samu la la- qur'ani ya zo ya samu laraba suna ta kun kudin giya sai ce ba za an daina an bayyanta ko yawa ku kuna da likitanci sai ku gane me a likitance yasa aka daina yawa amma ko kun gano ko ku gane wani daman shari'u ya riga ya gama yi an fahimta ko na'am wa aqrabin wa man al-ihram sayd al-barr fi qatlihi al-jaza'u a cikin kashe shi akwai sakamako sai ka ba da jaza'u mithli ma qatala min an-na'am amma akwai wasu abubba da aka ah, iyakance su guda biyar ko kuma da akwai duk abin da ya shiga cikin hukuncin wannan biyar hadisi ya zo da su na farko la kal fa'ara al fa'ar bera mazalan ga kashe bera to wannan shi ba a ce za ka ba da wani abu wa a ƙarabin bera ko kuma kunama ta ma aka kashe ta ba a cewa a ba da wani abu na fidiya ma alhida hakan shawo shi ma an kashe shi ba domin yana il- yana yara ma illa ko ina da shawo Ahem. to shi ma shi ma shi ma ana kashe shi in ka kashe shi ma ba zancen kace zaka ba da wani fidiya kalbi aqu kalbin aqur haka kuma kare wanda yake mai cizo karen da yake cizo ko kuma abin da ya shiga cikin hukuncin kare kamar me da musa zaki da duk abin da ya shiga hukunci shi sa malamai suke cewa kalbul aqur duk abin da ya dabbar da take ka dan adam hari shine kalbul aqur wahayyatin haka macijiya ko maciji shi ma in an kashe shi ba a cewa a bada wani abu ma'al gurabi haka hankaka izi ya jur yayin da yake watakan abin da yake mai zalunci wannan daga jara ne abin da yake zalunci duk abin da yake ka ka ganin gama an yi umumi ma kenan ko abin da yake zalunta dan adam duk abin da zai kawo mutum haji idan an kashe shi ba hmm. wa mana al-muhita bil udul sannan mutumin da yake ah, muhrimi to wannan haramin da ya shiga ya hana shi daga ya sanya abin da yake nan nade masa gaba kamar wando kamar riga an bayan dago shine abin da ke ah, muhita bil udwi abin da yake nannade gabarsa duk abin da zai biyo a ce an nannade abin nan danka shi akai kulla shi akai saka shi akai shine ma yace walau bi nasjid ko da abin saka shi akai zaman to ba danka shi akai ba saka shi akai ma da hannu to in dai zai kiwaye gaba to muhrimi ba zai sa shi ba sai bawa abin da ake so kawai ya nannade jikinsa cikin wannan kyallan aw aqadin ko ma da kukkulla shi aka yi masalan da hannu ne aka samu aka kukkulla shi ya zama to kamar an dinka shi an bayyana ko to shi ma abu ne wanda yake muhurmi ba zai samu ka kata min hakau haka malamai sun hakaito cewa mutum ba zai sa zobe ba ma zobe ma an bayyana ko ba a sa shi ma muhurmi ba zai sa zobe ba wasatira lil wajhi haka kuma sitirce fuska wanda yake harama ba zai sitirce fuskarsa ba awin ra'asi ko kuma ya rufe kansa domin ana cikin hajji wani bawan Allah cikin sahabban manzo Allah sallama sai ya dokan dabbar sa take shi take shi sai mutu da aka zo a gama masa komai manzo Allah ya ce ai ka a rufe kansa an bayyana ko ka a rufe fuskar sa ka a rufe kansa domin ubangiji zai sa shi yana talbiya za ta shi ne yana talbiya shi ba da shi gaba ba bai mutu ba za a zai tashi rashi na a wasaturu lilwajihi awin ra'as bima yu'addu satiran da duk abin da ake lissafa shi cewa wannan wata kan abu ne wanda yake yana ɓoye fuska ko yana ɓoye kai duk abin da ake lissafa shi cewa wannan abin yana ɓoye kai ko yana ɓoye fuska da shi ke walakin inna ma tumna ulunsa an fahimta ko to amma wancan ba a haƙin maza ne ake magana ba mace ba an fahimta ko mace ba a cewa sai ta kanta dole sai ta yi mace sai ta aga aka ce wasu saturu lilwaji a awir ras ko ko mace sai ta ita babu ita ita sai dole sai ta rufe kanta walakin inna ma tumna ulunsa lubsa quffazi cewa kadai ita mace an hana ta a ce za ta sa safar hannu yayin da take cikin harama ba ita ba sa safa wacce take ta hannu kaza saturul liwajhi haka kuma mace dole za za ta sitirce kanta amma ba a so ta sitirce fuskar ta kuma fuskar ta tana nan a cikin kar ta sitirce fuskar ta ya zama to ba a ganin fuskar ta sai dai lali sitirin ukhiza sai dai in ta rufe fuskar ne ba dan sitirce fuskar ta ba dan gudun kar ta fitinan su fitino su an fahimta ko irin macen nan ne da ake lissafawa an fahimta ko yawa ka za akwai irin macen da laraba suke lissafawa ko za ga idan ta kamar na kauna irin wannan dai akwai wagabeci na makawi yunus sika an jaida'a lamiya'a sajiyan lahad ɗarfu kalbar gozi da sagaru kalbar mace ce malam wanne ta lissafa ta da irin wannan sai ta mantar da zai ba hajji kake ma guda ga ita zuwa da ta sitar ta fuskanta ya bi shi ne lari satire ok za kaga ai ba dan ta sitirta fuska ta tsawon wannan abin ba ko dan ta me kare wasu ana dawa fi ya tafi ce zo ana za a yi to da haka da an fahimci irin wannan sai a ce to lalle ma sai ta sa alkafa su sashi dan su yi haji lafiya shine lali satirin ok za na'am wa mana'a
wa mana'a tsiba wa duhunan wadarar قمل وإلقى وسط ظفر شعر ويبتدي للفعل بعد ما ذكر من المحيط لي هنا وإن أزر
نعم نعم wa mana addiba haka mutumin da yake cikin wanda yake muhrimi shi ma an hana shi ce zai shafa turare wanda yake da cikin harama to ba shi ba shafa abin da yake turare wa duhunan da mai me yasa aka ce da mai domin shi ma ana samun mai mai ƙanshi yago shi ma hukuncin su ɗaya da tunarai ke na'am yana cikin haram kayan da ya sa a ciki ya riga ya sa turaren kafin ya rubuta shi cikin harama har riga an kyamu turaren ba wai sai da ta- ta ya shiga harama sannan aka saba masa turaren an fahimta ko yawwa shi isa din ma aka hana din ko kai kai haka masalan riga wacce take kafin kai harama da awa ɗaya ka sa mata turare sai ka zo ka sa to wani wanda bai sani ba zai ji ai wani ma ya sa domin zai tashi turaren ko shine wannan hukunci
sama kuma wanda sai irin suna warin da misali na irin wanda ga shi ke tsayar warin nan shi bai yi salawa ya shi ba bai sa ba bai sa turare ba a sa turare na'am yana bushe ko dama ai shi Allah bushe wai ma yake so shi sa aka ce ai ko kura ba za ka datti ma ba za ka cire ba ai so ake a zanka da wancan da ka gan shi shine bulonia na garin da talakan duk suna waje ɗaya. duk Allah suka nufa da haka ba wanka ba cire datti ba komai duk na abubuwan sai ka haƙura an fahimta ko Mhm. wa mana alɗiba wa duhunan wa darar kamlin yanzu ka gani kwarkwata ce ta dame ka gana cikin sai ga haka kashe ta to dabba ka kashe Allah an fahimta ko dole ka batta ba zancen ka cire ta isa ya ce wa darar kamlin da kuma cu- cutar abin da yake ne a kam shine kwarkwata ko kwarkwata ko kudan cizo duk ka cire shi ka kashe ayya fidiya tana jiran ka barin sa zaka yi wa ilqa waskin ko kuma wata wani datti da ka ganshi a jikinka sai aka tsige shi ko ka cire shi ka fitar da shi daga jikinka shi ma ba za ka yi haka haka Allah yake so ya ganka ranar da ka cire sai ka bada me fidiya na kamar ya shi ma datti ne dan me ka cire shi ka fitar da dattin wajen a wa ilqa wa ilqa wasakin ga gani da fidda abin da yake wasa zufrin haka kuma kaga wani ciki ga gani ko wanda fidiya zaka bai shine tsige farci washa'ar ko gashi ba a fidda gashi kwata kwata ba a fidda gashi in ka gashi dole dole sai ka fita daga haram wayan abubuwa sun muhrimi ba zai wa yaftadi li fi'li ba'di ma zukir min al muhiti lihuna an fahimta ko yana ba da fidiya cikin shashin abubuwan nan da aka ambata tun daga abin da aka ce wa mana al muhiti ko har zuwa nan abin da ya faɗa sha'ar ɗin nan an bayyana ko tun daga mana al-muhiti bil udhu bi nasjin aw qad'in ka khatamin wa satrin lil wajhi aw ra'sin bima yu'addu satiran wa ragi inma kunna ulunta lumsa qaffalin an bayyana ko wannan duk har ɗiba da duhur da kamlu da ishaq da ilqa'i waski da zukur da sha'ar wannan mutum yana ba da fidiya a cikin abubuwan da aka ambata wa in uzir ko da uzuri ne yasa kai sai ka bada hadiya ai ta da min wannan kwarkwata shi yasa na cire ta to shikenan uzuri ne ko na'am to akwai fidiya da an fahimta ko yanga masala ai jikin na ne ya bushe shi yasa dole sai na sa mai shafa zaka shafa zaka shafa wani abu ne da zaka mai shi ta ko da uzuri ke waje ومنع النساء وأفسد الجماع إلى الإفادة يبقى الامتناع كالسيد ثم باقي ما قد منع بالجمرة الأولى يحل فاسمع وجاز الاستدلال بالمرتفع لا في المحامل وسق وسقوطهم نعم
وشق وسقوطهم زف فعي نعم وسقوطهم فعينا
ومنع النساء haka kuma an hana muhrimi an hana shi a ce zai sadu da mace an bayyana ko yawa yana cikin harama din nan wata kan kore sumbace ka ko ya hada jiki da ita ko duk wannan abin da yake na- na- namiji ba zai yi da mace ba wa afsadal jima mutum ya yi jima'i masalan ya tara da mace yana cikin harama to haddinsa ya ɓaci ma kwata-kwata na'am eh sai dai ba da wani wa mana an nisa wa afsadal jima ila al-ifadati amma da aka ce mutum kai ya taɓa mace ko kai ya sadu da mace wannan yana faruwa ne har zuwa sai ya yi mai mawaful ifaba abu biyu suna hana mutum ya yi su kwata-kwata har sai ya yi mawaful ifaba shi ne da saidu da aka ce kai a yi an fahimta ko da kuma saduwa da mace kaga musan yi mawaful ifada ai bai gama hajji ba ko saura ne zai da ya jamratul aqaba ko to kaga kafin ya jamratul aqaba sai ya haɗu da mace ko sai ya farauta nan ba ce an bayyanta ko a ya riga ya ifa ba yanzu abin da ya rage masa menene wancan rukunin shine na ya je ya aqaba ya yi tawaful ifada ya gama kenan ko zai yi jifan aqaba ne da kuma ranakun nan guda biyu ko uku ومنع النساء أفسد الجماع إلى الإفادة واتكا مغرمي haramin ya hana shi cewa yana cikin harama ya hana shi a ce zai haɗu da mace ko ya sadu da mace har zuwa a bawaful ifada yubaqal imtina'u kasaidi ka gani yana wanzar da hana muhrimi a ce ya sadu da mace yayi farauta wayannan abubuwan guda biyu shine abin da yake faɗa so ya faɗa bai ta ko da ilal ifadati da kuma kasaidi yubakal yubakal wayannan abubuwan biyu suna wanzar da hani ga muhurimi ya yi su suna wanzar da hani ga muhurimi a ce ya yi su amma sun ma baƙi ma ƙadmuni a sauran abubuwan duk da aka ce muhurimi kai ya shafa mai kai ya shafa turare kai ya cire wani abu a jikinsa kai an fahimta ko ma thumma baqi ma qad muni'a bil jamratil ula shine wanda ake ran sallah ko jamra ta farko akaba da ake yi ta sallah nan zuwa zuwa wannan ne in kai wannan kike ka iya koma kai wannan sauran abubuwan ba Iza ya ce ya hillu wannan ya halatta fasma a karji wannan cewa ashe mutum zai haɗu daga abin da aka hana shi a kai ya aikata tun daga shigarsa harami har zuwa tawaful ifada ba zai haɗu da mace ba ko kuma ya saidu farauta shi ko a sauran abubuwan da aka hana nan daga muhrimi zuwa jamratul ula ne a aqaba ranar sallah wannan jifan da yake na ranar sallah shi kadai har zuwa wannan wajaza listizlalu bil murtafi'i ya halatta mutum yana cikin muhurmi ya shiga cikin rumfa sama kaima din mako da ake yayi da rango a dan rumfuna haka da ake to murtafi shine abin da duk yake madaukaki amma an kewaye waje an dan ku zauna ku yi ya da zango a wajen to ya halatta mutum ya shiga la fil mahamil banda kamar mahamil da shuqudufin da mahamil da shukudufin ɗinnan duk abu ɗaya ne lakin bambancinsu tsakanin girma ne da ganganta ina abin nan da ake sa mace kamar raƙumi raƙumi sai a wani ɗaki a ciki ko wanda za ga mutum a ciki haƙwan an kwanciya man kuzi to akwai babba akwai ƙarami wanda karamin iyakan zama kawai mace za ta iya haka kai amarya ko a indiya ba gaga ai suna yi ko to wannan karamin shine shukudufin din shi muhammad din shine wanda yake wasu yi shi za ya ce fa'i ka kiyaye wannan kwarai ka kiyaye dan ga aje a ga irin wannan ka shiga ciki ka shiga ciki ka ga